والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bada sake miƙa godiyarmu ga Allah ta'ala wadda ya kara yawarmu yau wuni na biyar a cikin watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1448 wadda ya daidai da 20 ga watan shida biladiya ta 2026 yau ma ga cikin ikon Allah da yadda da ya gare shi mu ci gaba da karatunmu da muke na mako-mako a wannan masallaci mai albarka kuma cikin littafi mai albarka na umdatul ahkam wadda babban malami al-maqdisi ya wallafa shi tare da sharhin littafin mai suna iqazul afham sharhu umdatul ahkam kuma wannan shine zai zama darasinmu na tamanin da takwas a cikin wannan littafi za mu tashi kan hadisi na abu sa'idin kudri hadisi mai lamba ta ɗari biyu da bakwai ana bugun littafi wataƙila ana ya sha bamban wajen lambar hadisi amma dai hadisin abu sa'idin kudri ne wadda idan uwa ba su manta ba muna batu akan abin da ya shafi daren lailatul qadri muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu Allah ya mana muwafaka za mu tashi kan hadisin ga yadda hadisin ya zo kamar yadda mala ya saka shi cikin wani littafi ya ce an abi sa'idin khudri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتقف في الأشر الأوسط من رمضان فاعتقف عاما حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي ليلة التي يخرج منها يخرج من سبيهتها من اعتكافه قال من اعتقف مئي فليعتخف العشر الأواخر فقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من سبيهتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليله وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فانصرف فانصرف فان فأبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته آثار الماء والطين من صبح إهدى وعشرين متفق عليه wannan hadisi an samo shi daga sahabi mai suna abu sa'idin kudri amma asalin sunansa shine abdurrahman bin sinin Allah ya kare dagare shi yake cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana ya ataqifu fil ashril awaq awsabi min Ramadan ya kasance yakan yi itikafi a tsakiyar kwanaki na goma na ƙar- na tsakiyar watan Ramadan. Ana idan watan ya kai sha biyar kenan in mun ɗauki wannan ruwaya yakan yi mai itikafi. Mai rubuto mana hadisi ya ce fa'a ta kafa amin sai manzo Allah ya yi itikafi wata shekara ba a bayyana wata shekara ba ce. Hatta kana lailatu ihda wa ishirin sai da dare na ashirin da ɗaya ya yi وهي ليلة التي يخرج من سبيهته shine daren da yake fitowa da asuba ya shiga ainihin itikafinsa ya ce a wannan rana ƙala sai manzo Allah ce mani ita kafa ma'i duk wanda ya yi itikafi tare da ne baliya a takiful ashirar awak to daga yau idan zai itikafi ya yi ƙoƙari ya yi shi a goman ƙarshe na kowane wata kun ga ya farko ce aka yi a tsakiyar goma goman tsakiyar wata to amma yanzu sai aka ce duk wanda zai itikafi to ya yi ƙoƙarin yin wannan itikafi ɗin a goman ƙarshe na wata ya ce faƙadar aitu hadhihi laila jaƙiƙa na ga wannan dare wani dare daren lailatul qadr yace ya ganshi summa unsituha sannan sai aka mantar da ni daren ala da ba a mantar da shi ba da zai ayyana mana cewa daren kaza shine daren da ake samun daren lailatul qadr haka mutum sai ya samu mai tabbaci cewa duk dare in wannan rana ta kewayo a wannan irin wannan lokaci to shi ne daren lailatul qadari amma yace sai dai an mantar da ni wannan lokaci fi kulli waqt ko wa qad ra'aytu asjudu fi ma'in waqil kuma na samu kaina ina sujjada a cikin ruwa da laka a wannan a wannan asuba sai ce faltamisuha fil ashril awakhir daka in za ku nemi daren lailatul qadari to ku neme shi a kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan ya sake maimaita ya ce waltamisuha fi kulli watrin kuma bayan goma na ƙarshen wata sannan ku nemi wannan dare a kwanaki waɗanda suke mara a cikin wannan wata. Abin da ake nufi da kwanaki mara shi ne 21, 23, 25, 27, 29. A waɗannan kwanaki ake riskar wannan dare. Ya ce, Famaɗaratis sama'u tilkan lela, ya ce, a wannan daren an yi ruwa. mana sama sai ta zubar da ruwa a wannan daren an yi ruwa mai yawa wa kana almasjidu ala arish masallacin kuma bayan an gina shi to rufin sa an yi shi ne da tamkar dibino shine ala arish mana an yi an yi mai an yi fallon masallacin tunda lokacin ba rufin kwano ko yawwa me ake yi fallo za a yi ai masa kan daki to kan ɗaki ko abin da aka yi aka rufe saman ainihin tamka ce ta dibino ko ganye ne na dibino da shi aka rufe kan masallacin ko kafal masjid ya ce sai ya je ya itikafi a cikin wannan masallaci shi mai rubuta mana hadisi ya ce fa absarat ainayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala jabhatihi atharul ma'i wa tin akan goshin manzon Allah yace sai na gani akan goshin manzon Allah akwai alamar ruwa da laka sun makale a jikin goshinsa a wannan asuba ta wannan dare na 21 kunga ya fara daga wannan lokaci kenan cewa ga lokacin da ake ainihin mai yin wannan wani hadisi yana da kalmomi da malam yace ce ya kamata mu fahimce su daga ciki ko ko fa'idodi da zamu fitar yace an wannan fa'idodin mun ambace su wancan sati daga kamar cikatan wannan hadisi yana gwada mana mai wayancan al'amura da aka bayyana mana tun wayancan satuttuka da muka yi karatu cewa mai daren lailatul qadari ana neman sa a wayannan kwanaki sannan kuma ana so mutum ya yi ƙoƙarin fahimtar wannan sai dai fa'idodi da malam ya fitar mana a cikin wannan hadisi fa'ida ta farko ya ce hadisin yana sake gwada mana mahimmancin daren lailatul qadari a wajen mutum shi sa aka sake maimaita maka lokuta da ainihin kwanaki da ya kamata ka nemi wannan daren lokaci shi ne mai goman ƙarshe ba goman tsakiyar wata ba lokacin da za ka nema shi ne goman ƙarshe asalin kuma kwanaki da ake nemansu shi ne kwanaki na mara kwanakin da bature yake cewa out numbers ko ɗaya. ashirin da uku, ashirin da biyar da bakwai da tara. A wayannan kwanaki su ake nema, da haka wannan yake gwada mana mahimmancin daren lailatul qadari a mutum musulmi. Karka yi sakaci, duk da gashi manzon Allah ya faɗa a hadisai dama da muka karanta, kuma an sake maimaitawa, kuma yana ci gaba da maimaitawa mutane yana ƙoƙarin nusar da su su gane mahimmancin daren lailatul qadari a gunsu abu na biyu da zai tabbatar mana da haka shi da ƴan uwa ku auna irin da lada da aka ce wanda ya muwafaka a daren lailatul qadari zai samu za a ba shi ladan ibada na mai na wata dubu wata dubu na shi da aka yi kiyasi sai kai shekara tamanin da uku. ba kai shekarun nawa a duniya sai Allah ya baka wani bonus na musamman bayan kuwa wallahi mu dage mu dinga cin ribar irin waɗannan lokuta in Allah ta'ala ya kawo rayuwar mu don mu samu fa'idodi da irin magabata wadda suka riga mu suka samu abu na biyu an mai wannan hadisi yana sake gwada mana cewa mai ana ƙarfafa samun daren lailatul qadari a kwanaki mara daga mutum karye sakaci wayannan kwanaki ya kokari ya dinga fitowa ana ayyukan addini misali idan a masallaci zai in shi kadai zai yi to kare bari wa'annan kwanaki da ke tsammanin samun wannan dare a ciki su wuce shi tabbaton bayanta sannan hadisi yana gwada mana yin itikafi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga shi annabi an rubuto yana yin itikafi kuma yana yin wannan itikafin don mai dan neman daren lailatul qadr kun ga abubuwa guda biyu ashe ana itikafi domin itikafi ibada ce kuma ana yin azumi ana yin itikafi cikin me cikin goman ƙarshe don a yi muwafaka da wannan dare na lailatul qadr da aka yan uwa karbi sakaci da aka yin itikafi musamman a darare na lailatul qadr wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya datar da mu na uku ko na hudu daga cikin fa'idodi mala ya fitar ɗalibai suka ce wannan hadisi yana gwada mana irin tawali'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda yake yin sallah a cikin ruwa goshinsa da ƙafarsa da ainihin mai ya taɓa ruwan da laka duka wannan manzon Allah bai kyamaci wannan ba yana gwada maka irin tawazu da annabi yake shi kuma yake yi sujada akan wannan don me don ya dace da daren lailatul qadr sai kun ga ya kamata ƴan kwa mu yi kokari wajen neman wannan dalare musamman in rayuwar mu ta kai lokacin azumi ba ana so mutum ya nemi wannan dare a cikin wa'annan kwanaki Allah ya datar da mu haka shi kun ga wajibi ne ƴan uwa mu dinga lazimtan ayyuka na alkhairi musamman a irin wa'annan kwanaki Allah ta'ala ya mana jagoranci sai mu je kan hadisi da 208 ko yace an Aisha radhiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu fi ashr al-awakhir min ramadan حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه بعده وفي لفظ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه هذا الحديث متفق عليه أجونا حديثي دقاء عائشة ko kuma ce wannan hadisi mala ya kulla babi a karkashinsa ya ce babul itikafi babi da zai batu akan hukunce-hukunce da suke da alaƙa da yin itikafi na farko bene da itikafi malamai suka ce itikafi shi ne inda larabci ake nufi shi ne ka tsayu kama fulani shi ne kama ta kafa fulani wane ya tsaya kama idan a shari'a ne shi ne lizumtar masallaci a lokaci keɓantacce da niyyar yin ibada lizumtar masallaci a lokaci keɓantacce da niyyar yin ibada wadda shi da abin da ake nufi itikafi to shi itikafi malamai sun ce yana da sharuɗa sharuɗan sannan guda hudu ne sharaɗi na farko shine wadda zai yi ya zama yana da addini shine musulunci sharaɗin farko na itikafi shine musulunci ya zama wanda zai itikafi ya zama musulmi ne domin Allah bai ɗora bauta a wanda ba musulmi ba ya kai kuma ibada za ka yi mutum da ibada za ka yi a shar'ul awwal shi ne na ainihin yayi mai shi ne musulunci dole wanda zai itikafi ya kasance musulmi wanda ba musulmi ba babu abin da aka tsora masa na takalifanci a kansa sai ranar da ya musulunta ya yauna ya gyara to daga lokacin kuma in ya balaga to hukuncin shari'a ya hau kansa kun gashe ya kamata 'yan uwa mu kiyaye waɗannan sharuɗa ɗin sharɗi na biyu suka ce hankali almutaqifu an yakuna aqilan wanda zai itikafi ya zama mai hankali ne don me yasa saboda shari'a ba ta kan wanda bai da hankali wannan Allah ya faɗa mana cikin hadisi yace rufi'atul alqalamu an salasatin ko an dage alqalami na rubutu akan mutum uku sai suka ce almajinun hatta ya fika da mahaukaci sai ya warke shi sa aka saka hankali cikin sharuɗa na mai na itikafi da aka mutumin da bai da hankali babu wani takalifanci a kansa ma'ana babu wani hukunci na Allah da ya hau kansa saboda bai da hankali Daka duk wanda zai itikafi ana so ya zama ainihin bayan ya zama musulmi da farko na biyu kuma ya zama mutum mai hankali ba so ya zama da ba haka ba shar'i na uku a samu ingantacciyar niyya za ka je ka yi wannan ibada ta itikafi ba wai don wani ya ziga ka ba ko don wani ya gani ko don wani ya kaza a'a za ka yi ne don neman lada a wajen Allah ta'ala kuma za ka yi da kyakkyawar niyya ko misali niyya ita ce gadon bayan aikin ibadar mu shi sa Uthaymin Allah ji kai shi da rahama yake cewa ayyukan bayin Allah gaba ɗayansu ana auna su ne da abubuwa guda biyu aikinka na zahiri ana auna shi da hadisin Aisha da kuma hadisin wa Umar ɗan Kaddafi ayyukanka da suke da alaƙa da abin da yake koyayye na zuci to shi ne ake alaƙanta shi da hadisin umar daka idan ka ce zan yi wata ibada to ya za a gane wannan ibada don Allah kai ko don wani to shi ne ta hanyar ingancin niyyarka ne idan niyyarka ingantacciya ce shikenan ka kyautata ta kai abin da ya kamata an samu ikhlasi shikenan wanda shine abin da Allah ya umarni yace wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim daka wannan shi ake bukata a gunka da guna da gunmu baki daya daka wannan shine sharadi na uku na me na ainihin itikafi daga wanda zai itikafi sai waɗannan sharɗa guda uku sun cika sharɗi na hudu suka ce luzumul masjid ana so mai itikafi ya lizumci cikin masallaci babu wasa babu kaza babu duk wani abu da yake wajen abin da aka ka shigo da niyyarsa wayannan sharuɗa sai sun ciga itikafin mutum yake zama ingantacce na farko ya kasance musulmi na biyu ya kasance mai hankali na uku a samu kyakkyawan niyya na hudu ya lizurci masallaci ya zama da baya fita don wasa baya fita don hira baya fita don kaza kaza a yana zaune ya lizurci cikin masallaci babu abin da yake yi daga karatun alkur'ani sai azkar nau'i daban-daban sai sauran ayyuka sai na filfili wani ayyukan shi yake yi in ya zama na wa'ina yake yi bai da wata matsala sannan shin akwai abun da mutum zai yi ya bata masa itikafinsa? akwai abubuwan da mutum zai itikafin zai ɓaci e malamai sun ayyana cewa akwai wasu al'amura mutumin da yake itikafi in yi ɗaya daga cikin irin wa'annan ayyuka to itikafin su ya ɓaci ɗaya daga ciki shine jima'i wanda ya zo itikafi baya jima'i baya saduwa da mace domin asali ya zo ya lizumci wajen bautar Allah ne kaɗai babu wani abin da yake da alaƙa da jin daɗin rayuwar duniya. Daka mai itikafi zai kauce wa jima'i da duk abin da zai kawo abin da ake kira jima'i. Duka wa'adina mutum ya kauce musu. Ko irin hira da ‘yan mata, a wani zai je kuma ya koma gefe ya ɗauko waya, ai ta buga hira. ya manta da abin da ya kawo shi cikin masallaci to wannan yana ainihin rushe itikafin mutum aka yi uwa mu kiyaye duk abin da zai kai ka aikata irin abin da zai warware wannan aiki mai alkhairi mai ɗimbin alheri wajibi ne musulmi ya guje shi abu na biyu shine arriddatu mutum ya ridda ya bar addinin musulunci kana cikin itikafi sai kai ridda daga lokacin itikafi ya lalace domin shi itikafi mai yinsa shi ne wa shi ne musulmi ko tun da sharaɗi ne na ingancin itikafinka sai ka zama musulmi to sai ka kafirce kana kafircewa shi kenan aikin ya warware shi sa ridda na daga cikin abin da in mutum ya aikata yana itikafi to itikafinsa ya ɓaci itikafinsa ya ɓaci ya shi ya kamata ‘yan uwa mu kiyaye wannan abu na uku da malamin suka ayyana wadda yake ɓata ainihin itikafi shine ta ɓangaren mata shine jinin al'ada ko jinin aihuwa na fatan fahimta idan mace tana itikafi sai jinin al'ada ya zo mata to sai ta fita itikafin ta ya warware idan tana itikafi sai naƙuda ya kama ta sai aihuwa nan ma sai ta fita itikafin ta ya warware kunga waɗannan abubuwa da ake bayyana muna wanda duk zai shiga itikafi don neman yardar Allah don neman lada a wajen Allah to fa sai ya kiyaye waɗannan al'amura ɗin don me don ya yi aikin da Allah zai karɓa. Na gaba shi ne a ce wanda yake bai da jinya ta hauka ko kuma taɓin hankali. Ce mutum bai da wannan. Lalle in mutum zai itikafi ai sale in mutum bai da hankali to shari'a bata kallafa masa ya ce sai ya zo ibada daka wayannan su ne abubuwa a takaice da suke warware itikafin mutum kuma itikafi ibada ce mai girma mai daraja saboda kaman ka nuna cewa ka kaura cewa komi a duniyar nan kawai abin da kake bukata ainihin lokaci da za ka ci gaba da bauta wa Allah har ka haɗu da shi lami lafiya. Kaga shi ya kamata ɗan adam ya kiyaye, to wannan shi ne ɗan ƙaramin shimfiɗan da zan yi a kai. Sharɗin itikafi da kuma mai abubuwan da suke ɓata itikafi, sannan wane lokaci ake shiga itikafi. da za ka shiga itikafi wani lokaci ake shiga ba zai ba mu ansa eh eh a ba shiga ba wanda lokaci ya fi dacewa idan za ka itikafi ka shiga masallaci na eh ba kaje kafin rana ta faɗi da wajen fahimta aha akwai wani mai wani ko kuma kafin rana ta fito kafin sallan asuba wayannan su ne mafi mai dacewar lokaci da ya kamata mutum ya shiga itikafi ko da ya gabanin rana ta faɗi ko kuma kafin rana ta fito sai ka shiga sai kun ga addini yana da tsari yana gwada mana abubuwan da za mu yi Allah ka mana muwafaka to shine hadisi na 208 hadisin Aisha Allah ya kara dagare ta take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana ya taqifu lalle annabi ya kasance yana itikafi fil ashril awakhir a goma na ƙarshe min ramadan na watan azumi a wannan lokaci manzon Allah yake itikafinsa amma a farkon lokaci ya yi a tsakiyar wata ne ina fatan fahimta daga baya sai ya tura shi gaba ta hanyar faɗawa wa waɗanda suka yi itikafi da shi ya ce mani ita kafa ma'i duk wanda ya itikafi da ni bala ya taqifu fi ashr al-awaqir daga yanzu ya dinga itikafinsa a goman ƙarshe na watan Ramadan kunga wannan shi ne abin da shari'a take karantar da dukkan abin da ake na addini mu dinga bibiyarsa muna koyansa muna kiyaye shi muna sa shi a rayuwar mu ta yau da gobe wannan shi zai ci gaba da tabbatar da wannan Aisha ta ce to ya kasance kana ya taqifu fil ashril awakir min ramadan ya kasance yana itikafi a goma na ƙarshe na watan ramadan hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla har sai da Allah ya karɓi rayuwarsa wanda ya buwa ya ɗaukaka mana tun da yake raye ya fara ainihin itikafi to bai daina ba har ranar da Allah ya karɓi rayuwarsa matukar watan ramadan ya zo yakan shiga goman ƙarshe a yi wannan ainihin ibada da shi ya ce sun ba a takafa a zuwa juhu ba'adu sannan ko matansa sun yi tikafi a bayansa mana bayan Allah ya karɓi rayuwarsa sai matansa suka fito suka ci gaba da yin itikafi a masallaci mai alfarma suna shiga su yi itikafin su a wurin sai ya ce wa fi lafazin a wani lafazi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah mai tsira da aminci Allah suka tabbata a gare shi ya kasance ya tafi fi kulli ramadan yana itikafi a kowanne watan ramadan duk watan ramadan din da ya zo to yakan yi itikafi yace fa idza sallal gada idan ya sallar safiya jaa makanahu allazi itakafa fi sai ya je wurin da ya saba itikafi sai je zauna a wurin yana jira daba don fahimta yawwa wa an aisha radiyallahu anha annaha kanat turajjilu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa hiya ha'id wa huwa mu'taqifun fil masjid wa hiya fi hijratiha yunawiluha ra'su wani hadisi an jiyo shi daga aisha bayan wancan hadisai sun gwada mana lokuta da ainihin bai ake yi na itikafi yanzu kuma wannan hadisi zai gwada mana menene ya halatta ga mutumin da yake itikafi ya yi ko a yi masa ina watan fahimta ko shi ya aikata ko kuma wani ya aikata a gare shi to sai Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallama take gaya mana cewa me annaha kanat turajjilu annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana tange shi ga Annabi mai tsira da aminci Allah su tabbata gare shi mun san tange shi ko eh eh shine kum tana taje masa kayi ina ba ta fahimta a makaranta ta zaure wannan sunansa tangeshe da hausa amma yanzu zamani ya dawo ko sai muka karbo kalman turanci sai muka hausattar da ita muka ce kum amma ba haushe yana cewa sai tana tsefe masa kai da wuriya Oriya shi ne mai, shi ne kum da hausa, kaga aliyu Eh mataji, shi ma ana iya yi, ka gane? Amma asalin hausa da ɗaɗɗiyar hausa wuriya suke cewa, shi ne abin da ake kira matajin kai, ko a ce matsaifin kai, ko? Yawa, ko kuma in za ka yi zama hausa bature, ko abin da suke cewa ingausa a Kano. in gausa ko english hausa program ne wanda ake koyarwa kasan kana birni za ga wayewa da abubuwa da yau yadda za ka dinga yin turanci kuma ka fahimce shi da hausa sake kiran shi in gausa a birni ba a rayuwa shi dole wani sai ya kirkiro yadda zai rayu idan ga yadda mutane suke zuwa su yi rijista dan suna so su koya eh suna da shi in kana da lamba ka hada za ka yi rijista duk darasin da aka yi za su tura maka shi ta wasu kana da ko ta zoom kana da dama ka yi tambaya kana da dama ka saurari darasan su ka yi komi a gane in gausa ake cewa da ka ce kum ko Allah ya datar da mu to ta kasance takan yi masa tange shi takan tsefe masa gashin kansa da kenan mai itikafi ya halatta matarsa ta kawo masa ziyara na farko kenan ya halatta ta dan gyara masa jikinsa wurin da bai wuce irin gashin kai da sauransu ina fatan fahimta domin aisha matar manzon Allah ta ta faɗa mana wannan ta ce tana tsefe kan manzon Allah mai ɗaya da aminci Allah su tabbata a gare shi kuma ma sai ta ƙara ta ce wahiya ha'id kuma tana jinin al'ada take masa wannan ɗin da ba don fahimta ba wai haka kawai ba tana jinin al'ada shi kuma ta ce wa huwa mu'taqifun fil masjid yana itikafi a masallaci sai ta turo sai ta masa wannan abu wahiya fi hijratu ita kuma a lokacin da take masa wannan tana cikin ɗakinta saboda gidan annabi yana dab da masallaci to wundan ɗakin aisha shine wundan masallaci haka tana tana sai buɗe wundan sai tura kansa ta ciki gida sai ta tsefe masa gashin kansa ta wanke ta gyara masa takan yi masa wannan gagari ta ce yunawilu hara asa yana turo mata kansa sai ta gyara masa kansa ta wanke wa fi riwayatin a wata riwaya ce wa kana la da kullu baita annabi bai shiga gida idan yana itikafi illa li hajatil insani sai idan akwai bukata irin ta dan adam menene bukatun dan adam wanka dan tsafta wanka don tsarkake jiki cin abinci idan ta kama shan ruwa idan ya kama yin waɗansu ayyuka kamar wanki ta kwana biyu da riga guda ɗaya ya halatta ka fita kana cikin masallaci ka je kai wanke ta ko ka gyara da abubuwan da suke kama da haka shi sa aka ce illa li hajatil insan sai da bukata irin ta ɗan adam annabi bai fitowa in ya shiga masallaci bai fita in dai ya shiga da sunan yana itikafi to baya fita a masallaci sai in akwai bukata irin ta ɗan adam to menene bukata irin ta ɗan adam shine muka ce kaman cin abinci ya halatta ka yi ci a cikin masallaci na watan bai da ba laifi ba ne kuma ya halatta ka fito wajen masallaci ka ci abinci bukatar ci dan adam za ka iya damuwa ka ce za ka yi wanka wannan bukatar ci dan adam za ka iya jin fitsari bukatar ci dan adam za ka iya jin bayan gida bukatar ci dan adam to duk wa'annan sun shiga karkashin illa li hajatil insan sai da bukata irin ta dan adam amma idan babu wannan bukatar ɗan adam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya shiga itikafi baya fita a masallaci yana cikin masallaci baya shiga gidansa baya kuma yin yadda ya wani abu dan kashe ya kamata mu kiyaye wannan idan akwai abubuwa da suka halatta a mutum koda yana itikafi kada zai fita mana a yanzu alajin ban ɗakin yana can tsallake ba a za ka fita ka je ka biya buƙatar ka na a ban da ya bada zuwa gida ba zuwa gida ga annabi ga shi ga gidansa ba shi eh ba za ka fita ka je gidanka ba wannan babu shi wafiyar wayati a wata ruwaya anna aisha ta radiyallahu anha qalat yace lalle aisha Allah ya kare daga yadda tace idza kuntu in kuntu la adkhulu albayt li hajati yace na kasance na kan shiga gida saboda wata bukata wal maridu fi ko kuma saboda wani majinyaci a cikin sa kun ga wannan maduta ya larura ce ko to kenan mai itikafi yana da damammakin waɗansu abubuwa da shari'a ta ba shi dama idan akwai ni akwai larura da ta sa za a yi haka idan babu larura babu buƙatar aiwatar da irin waɗannan ayyuka ɗin Allah ya datar da mu da haka ya ce ba ma as'alu anhu illa wa ana mai maratun ko ta ce ban taɓa tambaya ba a kansa face idan akwai mai na matsayin ainihin madubi a gare shi ana sai ya zo sai in ce masa ya kaza ya yi kaza sai ya kawo kalman attarjil menene wannan kalman attarjil din sai ce tasarihul shari shine sassautawa da buɗe gashi ta yaya za ka buɗe gashi shi ne sai ka yi taje shi ta wannan hanyar ake taje gashi a gane ka gyara gashinka ba za a ga mutane da dama suna da suna da sakaci wajen kula da wani wani hadisi yana gwada mana ashe idan mutum yana itikafi akwai wasu abubuwan da suka halatta a gare shi wadda wannan dan ya aiwatar da su ba a cewa itikafinsa ya warware da fatan fahimta yawa ai mun ji a takaicin takaitawa me yake warware itikafi muka ce akwai jima'i haka ne akwai ridda haka ne akwai me akwai jinin al'ada ko jinin biki duka wayannan suna warware bai itikafi da ƙarshe ko muka ce akwai hauka ko jinyar taɓin hankali ta ma tana sa ainihin itikafi mutum ya warware amma in ba irin wannan ba to mai itikafi yana lizimtar masallaci yana ainihin bauta yana ainihin ayyuka na alkhairi don mai don ya samu karbuwa gobe alkiyama a wajen Allah ta'ala Allah muna ɗaukakin sarki ka karɓa mana ainihin abin da muke gabatarwa sai ma'anil kalma ma'anonin kalmomin da suka fito cikin wani hadisi kalma ta farko al'itikafu menene ma'anar itikafi lokacin a larabci ya ce ai al'ikamatu shi ne tsayuwa ta ƙalu a kafa bi makanin ana kamar ya tsaya a kaza idan kama fihi idan ya tsaye a wajen wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin da zamu fahimci wannan faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake faɗa ma hazihi tamathil allati antum laha aqifun wayna wayna fotuna ne da ku kuke faduwa kuke musu ainihin bauta wa shar'an in kuma za a ce menene itikafi a shar'ance shine luzumul masjid bi niyyatil maqsusa ida'atil lahi mutum lizinci masallaci da niyya keɓantacciya domin yi wa Allah maɗaukacin sarki biyayya. Na baton fahimta, to da ya ce lihajatul insani me yake nufi, shi ne albaul wal ga'id, wanda su ne mafi girman bukatar ɗan adam, albaulu wal ga'id, mana fitsari da bayan gida, wanda su ne hajatul insani. Amma bai sa bai sa su ci da sauransu ba da wannan abin da ka saba na yau da gobe Allah ka dace da mu sai ji alqawaid fa'idodi da za mu samu na farko hukumuhu mai hukuncin a itikaf itikafi wajibi ne ko sunna ne ko mustahabi ne ɗalibai suka ce shi itikafi sunna ce sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alaikun sa na sunna ce ai manzon Allah ya koyar duk abin da manzon Allah ya koyar shi ake kira ne sunna daga sunnar annabi ce sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu daga wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nukila ni imam malik an ciro magana daga imam malik annahu qala shi din yace yace ta'ammalta imra'an ay takafa ka kula da mutumin da ya yi itikafi wa ma warada fihi da abin da ya gangaro a kansa kai
kaje ka ci malamai suke cewa yin itikafi wajibi ne a duk wadda ya yi ba ka ce ya ce zai yi da wajibi sa da sai wani hadisin aisha da kuma hadisin aisha man nazar ayyuka falilaiti wanda ya ba ka ce ya ce zai wa allah bauta ko zai wa allah da'a to ya yi wa allah da'a ne saboda mutum yawa ba a kan yin itikafin fi ramadan ya ce itikafin da aka fi ganin darajarsa da girmansa shi ne wanda ake yin sa a wata ramadan wa sanuwa wa sanuhu al'ashar tsawon kuma mafificin lokacin da mutum zai yi shi ko mafificin itikafin da kake yi shi ne wanda ka yi shi a goma ƙarshe na watan ramadan Allah ka ba mu da dukiya ya zama. لأن النبي صلى الله عليه وسلم domin annabi da da aminci Allah suka fata gare shi a yi ta kafa hatta ta wafa Allah na ya yi itikafi har sai da Allah ya karbi rayuwarsa mana ya yi kiyaye waɗannan abubuwa da kashi ya kamata mu koyi ko mu koyi da waɗannan nagartattun mutane don mai don dacewa kai ma kai ibada Allah ya karbe Allah ta'ala da wannan wafuka yace ittafaqa ala annahu la hadda li afsal sannan mala yace malamai su yi ittifaqi sai da iya na za ka iya sauran kwana ko ko kwana daya ko za ka iya da wannan mutum yau da ka bai da iya Allah ya dace ya ce wa kusa da kwafi a kalli amma malamai su yi sabani shin karancin kwanaki nawa mutum zai yi don yi intikal mala ya ce wal akarahu yawon walela mafi kusaci da dacewa shi ne ana da yi ko kuma dare da rana idan kai wannan zai yi wala'allahu ya sani su ne limatan kaddama ta yana samun ɗaukewar kewa da abin da gabatar min izinin nabi sallallahu alaihi wasallama na neman izinin mamban Allah mai jira da aminci a zasu kuta kan shi ya umar ga umar an ya tafi ba da ilantar ilman jirgin haram ya yi ainihin iftafi dare ɗaya a masallaci wata wabba an bi na zai don cika ainihin mai bakancansa da ya yi don cika bakancansa da ya yi kaga shi ya kamata mu kiyaye irin waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya mana jagoranci saboda lokaci sai mu tsaya kan wannan hadisi na ainihin ɗari biyu da tara Allah ka dace da mu abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu dadansa ya ba mu ikon aiki da shi wanda na faɗa akwai kuskure a ciki to Allah ta'ala kada ya ba mu ikon aiki da abin da ya samu kuskure Allah muna roƙonka wannan kasa ta wani na ɗauka Allah ka zauna da ita lafiya Allah ka ka aminci da zaman lafiya ce wuraren da suke fama da matsaloli na tsaro Allah ka kai musu aminci da zaman lafiya wuraren da suke da tsaro da aminci Allah ka kara dawama da aminci da zaman lafiya a wani yamma sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله